أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaqa da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurara ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yau muna alhamis 25 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da shida ga watan tara miladiyar annabi isa alaihi salamu 2018 wanda muna dai cikin kitabul hajji za mu tashi sabon babu insha Allah
babu wuqufi ala dabbati bi arafata babu wuqufi ala dabbati bi arafata babu wuqufi ala dabbati bi arafa wannan babi al-imam al-bukhari rahimahullah ya ce wannan babi na magana a kan tsayuwa arfa a kan dabba hukuncin tsayuwa a kan dabba menene hukuncinsa ya halatta ma'ana a tsaya a kan dabba ba mutum ya tsaya kan kawon shi ba da shi take ce matsayuwa ɗin shuhudi ma'ana jikinka ya halarci wurin shi ne ake ce matsayuwa arfa jikinka na da turin to amma abinda ake so ka tsaya da ƙawahunka ka yi addu'a ka yi zikiri ka ambaci Allah in ka gaji kuma ka zauna to wannan shi ne tsayo arba to me hukuncin yin tsayi wannan akan dabba to shi ne al'imamun bukari an ƙada masa bali domin a ji matsayin yi ya halatta sannan kuma in ya halatta me falalarsa na
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الرضا عن أمير مولى عبد الله بن عباس عن أم المغني بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم قال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه من أجل لبن وهو واقف على بعينه فكرهه
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في سوم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت أو رواية وترواية فأرسلت لإخباري فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه wannan hadisi Abdullah ibn Yusuf Abdullah ibn Maslama al-Imam al-Bukhari ce haddathana Abdullah ibn Maslama in an lura dai wannan hadisi ya gabata can a cikin tahajiri ne nan da yake eh tahajiri tafiya ko tsayuwa arfa da garji ma'ana tsakiyar rana rana na zawwali dan gama sallar nan ba abin da za a yi sai a fara tsayuwa arfa to a can ya kawo shi amma can inda ya kawo shi ya kawo shi ne ta kan Abdullahi ibn Yusufa at-Tinisi Abdullahi ibn Yusuf at-Tinisi sannan kuma yanzu ya kawo shi kaga Abdullahi bin Yusuf at-Tunisi an malikin an ibn Shihab can kenan amma nan sai ya kawo shi ta kan abdullahi bin maslamatal qa'nabi an malikin an ibn shihab shi ma kaga duka dai ta kan imam malik ne riwayoyin da baki daya abin da ya bambanta su wancan ta kan abdullahi bin yusuf at-tunisi wannan kuma ta kan abdullahi bin maslamatal qa'nabi to shine yace watan an malikin يا جدك إمام مالك عن أبي النضري عن حمير مولى عبد الله بن عباس بررا عبد الله بن عباس يدان لا ثبت قريش عن أم الفضل يا جدك أم الفضل من ديجي وشيس أم الفضل أكراتم بايا إيه أكراتم بايا إذا لبابا بنت الحارث يقور ميمونة بنت الحارث إيال النبي صلى الله عليه وسلم إتكم لبابا ما تر mata abbasu ce sinna abbasu ita ce mahaifi abdullahi bin abbas an ummi al-fadl bint al-haris anna nasan ikhtalafu indaha yawm arafa mutane sun yi sabani indaha wajen ta yawm arafa ranar arfa fi sumin nabi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ranan ran arfa yana azumi ko bai azumi to nan fa sai aka samu sabani fa qala ba'dhum huwa sa'imun wasu suka ce azumi yake yi wasu suka ce a alaisa bisa'in ba azumi yake ba fa arsalat ilayhi bi qadahi labanin sai ta ce sai ta aika mai da kwacciya haka watan ta nono wadda ke nono a ciki wa huwa waqifun ala badirihi yana tsaye ala badirihi to kaji dalilin kawo shi eh باب الوقوف على الدابة وتن, وتن بعرفة باب الوقوف على الدابة بعرفة تشير دليل ليس الإمام البخاري يكاونا سبو دزنشن أم الفضل دتتش وهو واقف على بعيره النبي صلى الله عليه وسلم ينات أي أكل راقمنسا إيه بعير yana ɗaukar duka mace da namiji duka yana ɗaukar ba'ir haka wasu suka ce amma ya lura alkaswa sunanta kenan taguwan nan wadda nan sallar ya tsaya a kanta ya tafi a kanta alkaswa ce fa'amara bil kaswa faruhilat ya yi umarni a ɗaura ma kaswa siddi aka ɗaura mata siddi sai manzo Allah sallallahu ya hau sai arafa to kaga can an san kowace ce amma nan sai ba da sunan jinsi ce ala ba'iri yana akan ba'iri hira kumin sa to nan dai abinda ake so a gane halaccin tsayuwar arfa akan abin hawa halaccin tsayuwar arfa akan dabba shine babu luqufi ala dabbati bi arfa malamai suna da maganganu akan matsayin tsayuwar arfa akan dabba ko akan ƙafafu wanne yafi wasu suka kalli wanne annabi sallallahu alaihi wasallam yafi shi yafi wanne yayi shi yafi aka ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan dabba ya tsaya lalle kan dabban yafi wasu kuma suka ce a'a ana la'akari ne da wahala ita ke sa yawan lada la'akari da wahala wanda shi kan dabba ya yi wahala gare shi ma'ana ba mai kuɗi ba ne in ya ce sai ya sai dabba zai takura to in ya takura ya sai dabba ya tsaya a kanta to ya fi lada ya fi lada wanda kuma shi kau watan tsayuwar shi kuɗi ba matsala ba ne gare shi amma tsayuwar ta fi wahala gare shi to shi ko tsaya kan kawahun shi ba akan dabba ba to ya fi lada don haka sai malamai suka ce ana la'akari da su waɗanda za su tsaya yanayin su yake duk wanda yanayin duk da ya yi takura gare shi in ya yi shi to ya fi lada saboda la'akari da tsananin amma sun ce kai tsaye dai tun da annabi sallallahu alaihi wasallam kan dabba ya tsaya to kan dabba din ya fi lada amma shi muttafaqun alaihi ne halaccin tsayuwa kan dabba shi babu sabani kan halaccin a inda sabani yake ina fi lada wanne ya fi lada
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة باب الجمع بين الصلاتين بعرفة هذا باب wannan babi kenan da ke magana akan haɗa salloli biyu a arafa ma'ana haɗa salloli biyu a arafa haɗa azhar da la'asar a arafa me matsayinsa to wannan babi zai kunshi bayani akan waɗannan abubuwa guda biyu haɗa sallah azhar da la'asar a arafa wannan shi ne zai magana haɗa sallar azhar da la'asar domin wannan matsala malamai suna ganinta ta fuskoki daban-daban wasu suna ganin shi ma jam'in nan da ake yi a haɗa azhar da la'asar a arafa shin kowa na iya yi ko ku a sai limamin arafa da waɗanda suka bi shi yanzu wanda sallah da limamin arafa ta kuce mawa bai da dama haɗa azhar da al'asar ko ku a kowa na da dama yadda ko ta kuce maka yi da limamin arafa za ka iya haɗa azhar ɗinka da al'asar ɗinka to na akwai saɓani wajen malamai imam maliku da imam al'auza'i ya ce kowa yana da dama haɗa a zahar da al'asar a arafa kuma sunna ce saboda haka ko da sallah da limamin arafa ta kuce maka za ka iya za ka haɗa tsakanin azahar da la'asar kai karan kanka kai kaɗai amma suka ce a kira abu hanifa ya ce a'a sai wanda ya tsaya tare da wanda ya sallah bayan limamin arafa suke da wannan wanda za su yi jam'i da limamin arafa su kaɗai ke da damar haɗawa tsakanin watan azahar da la'asar domin annabi sallallahu alaihi ya haɗa tsakanin azahar da la'asar da kiran sallah ɗaya babu nafila gabani babu nafila tsakani sallallahu ta'ala alaihi wa sallam
وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما haka na ma shi wannan jam'i tsakanin azhar da la'asar ya malamai ke kallon shi wasu suna kallon shi dalilin shi tafiya tafiya a safaru tafiya ta sa a haɗa tsakanin azhar da la'asar gini akan wannan sai ya zama na cewa duk wanda bai kan masafatul kasri mutumin makka in ya taho arafa tunda tafiye shi bata kai masafatul kasri ba ba zai yi wannan hadawa ba ka gini a wancan zance haka ba mutumin da ke zaune a arafa bai hadawa tsakanin azhar da al'asar ga masu kallon shi dalilin wannan jam'i safaru ne wasu kuma suna kallon shi nusuku ne ma'anar nusuk ibada ce daga ibadun hajji don haka ko kana a masafatul kasri ko ba ko baka a masafatul kasri ma'ana gidan da kake ko garin ku bai kai matafiyar da za a yi kasar tsakaninka da arfa zaka dai babu la'akari da dan ba maganar tahiya bace shi maganar nusuku ne aiki ne daga ayyukan hajji don haka wasu suke kallon shi aiki ne daga ayyukan hajji don haka ta duk inda kake komi nisanka komi kusancinka za ka haɗa tsakanin azahar da la'asar a arafa to wannan shi ne وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما وكان ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما دعلا ثبتك أن أبن إذا فاتته الصلاة مع الإمام إذا صلى تكتش ميت هذا الإمام أعرف جمع بينهما زي هلا أكان أظهر دل أثر كذا وانا تاشن فرقو دي مغانا فسك وانا تأليكي وانا الإمام البخاري رحمه الله يلي الإمام البخاري رحمه الله يا كوشي مؤلكا يا شي وكان ابن عمر to kuma yadda aka sa aka sha bibiyar ta'liqatu na Imam Bukhari watan suna da fuskoki imma dai a same su Imam Bukhari can baya yayi waslin abinsa yanzu ya wadatu gabarin yin wasli ma'ana kawo shi mausulan da isnadinsa ko kuma nan gaba zai kawo shi mausulan da isnadinsa don haka yanzu ya wadatu ga barin kawo isnadin sai kawo shi mu'allaka ko kuma a duk babu ɗayan biyu ɗin nan wani littafi dai ne mutabari ya kawo wasle ya yi wasle riwaya ya kawo ta da isnadinta kuma an bi ta can inda take kuma a ce ibnu abi shayba ya ruwaita ko imam muslim ya ruwaita ko kuma tsabarani ya ruwaita duka an je an sami a kan sharaɗin bukhari take kuma riwayat to haka duka ta'liqatu na imam bukhari suke to wannan ibrahim al-harbi a cikin al-manasik yayi wasu wannan riwaya ta watan afari na abdullahi bin umar wanda aka kawo wannan afari na abdullahi bin umar cewa idan sallah amina tare da limamin arafa ta kuce mai a arafa tare da limamin arafa in ta kuce mashi jama'a bainahuma zai hada tsakanin su kaga wannan ya karfafi maganar su imam malik da auza'i cewa kowa na da damar wannan hadawa eh kowa na da damar wannan hadawa don ga abdullahi ibn umar sahabi sallah ta kuce masa tare da limamin arafa amma ya hada azhar ya hada tsakanin azhar da la'asar to وقال الليث حدثني أمير عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزلت ابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبد الله رضي الله عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فأذر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر سنة إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة وقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته
وقال الليث حدثني أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما سأل عبد الله رضي الله تعالى عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة فقال سالم إن كنت تريد السنة فحدث بالصلاة يوم عرفة عبد الله فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا سنته وقال ليس ليس ليس ابن سعد يجي ليس ابن سعد يجي كان لما تعليقنا الإمام البخاري أما الإسماعيلي تكن يحيى بن بكير واتن أبي صالح واتن دك سر رويتا تكن ليس ابن سعد كذا شيء نفسه وانا تعليق وقال الليث يجي ليث بن سعد يجي حدثني أقيل أقيل يا ذن تدني أن ابن شهاب ياجي لك محمد بن مسلم بن شهاب الظهري قال يجي أخبرني سالم يجي سالم بن عبد الله يا بني الأباري أن الحجاج بن يوسف سندي حجاج بن يوسف آمن ذل بن الزبير شيكر ديسوكا أكتوروشي يتنكاري ابن الزبير ألوكة عبد الملك بن مروان Abdulmalik ibn Marwan ya turo shi ya tinkari Abdullahi ibn Zubair watan da yaki radiyallahu ta'ala anhuma ya dalla tabbata gare shi dan da uban shi Abdullahi ibn Zubair domin shi Abdullahi sahabi baban sa Zubair ibn Awami sahabbat sahabi kuma kaman taubashi yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallam don dan dan Safiyyah bint Abdul Muttalib shi zubairun al'awwali kaga safiyar bintu abdul muttalibi da ita watan goggon annabi ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga dan goggon annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi zubairun al'awwali radiyallahu ta'ala anhu ma sa'ala abdullah sai tambayi abdullahi abdullahi bin umar in ji salim shi hajjaju sai tambayi abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu da Allah tabbata gare shi kaifa tasna'u fil mawqifi yaya kake yi a mauƙifu ranar tsayuwar arfa ko fil mauƙifi a wurin tsayuwar arfa kuma yawma arfa ranar tsayuwar arfa faƙalin salimun kaga ga wanda ake tambaya amma ga wanda ya amsa kamar rannan ya maza ya fizgi tambayar qala salimu sai salimu ce in kunta turidu sunnata fa hajjir bis salati yawm arafa in dai sunna kake so kai daidai yadda annabi yayi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa hajjir bis salati yawm arafa to ka garzanta ma'ana kai sallah da garji da wuri zawali na yi kada a yi wata wata a yi sallan nan kuma a zahar da la'asar a gaggauta yin su sannan kuma a gaggauta fara tsayuwa to haka ya ce a can sai ce wa ajin wa ajin lukufa can haka ya ce in an tuna wa ajin lukufa kaga ga wanda ake tambaya abdullahi bin umar ake tambaya sai dan shi yayi sauri ya amsa yayi sauri ya amsa malamai na haka nan watan saboda kishi almajirai na haka saboda kishin malamansu sai su ga in dai abin da su za su iya ne to ai ba sai an sai ga malamansu shaddi jami usman zangon bare bare sun yi hajji tare da shi ibrahim sai sai laraba su ga suna ta tsalga su suna ta ƙetara su za su zo su tambaye shehu shi wai waɗannan me suke so na za su ai wajen shehu za su me za su ai tambaya za su ya ce to kafin su je wajen shehu ga mu ai da mu za su fara sai sun gama da mu zan su je wajen shehu shehu ya ce haka za ibn usman haka za ibn usman haka ne dan usman shehu ta jani usman zangon bare bare ya ce kuma Allah ba zai bari su tambayi ka abin da baka da amsa ba sai Allah ya haska kirjinka ka amsa musu kowace tambaya ce aka ce ya ce shi ba ka shi ba salim da abdullahi ga baban shi ake tambaya amma ya yi wubi ya amsa ya ce in kunta turidu sunna fa hajjir bis salati yawm arafa fa qala abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar yace sadaka gaskiya shi haka yake haka yake innahum kanu yajma'una bayna adh-dhuhri wal 'asri fi sunnah sun zamo suna hadawa suna rankayawa tsakanin azhar da la'asar fi sunna wannan haka yake fa a sunnan ma'aiki ba wani kirkira ba ce haka yake a sunnan ma'aiki aka ce ta'aridi ne kamar wanka da kamar jirwaye ne mai fasan yayi yadda sunna ta ce yadda sunna ta tanada yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to ga ta ce fa qultu li salim sai nace masalim dan abdullahi injirawi wani injirawi din shine ibn shahab az-zuhri ba shi ya karba daga salimu ba to shi ibn shahab az-zuhri sai ya ce da yana ruwaitar da ni wannan hadisi sai na tambaye shi sai na ce af'ala zalika rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakan yadda yake fada shi salimu yadda kake fada din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka فقال سالم سي سالم يا امسى ابن شاب يجي وهل تتبعون في ذلك الا سنتا ai ba abin da yasa hal tattabi'una fi zalika ai ba ku bin komi ba ku bibiyar komi a cikin wannan illa sunnata wata riwaya tabtaguna hal tabtaguna fi zalika illa sunnata ai ba abin da kuke nema a cikin wannan sai sunnarsa duk wannan faɗi tashin da ake yi ana neman daidai da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ne ma'ana i daidai haka ya aikata kuma hakan muke ta kokarin kowa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata
babu qasr al-khutbati fi arafa babu qasr al-khutbati yawm arafa mu yawm arafa yace wannan babi na magana akan watan gajarta hudba yau arafa ranar arafa ko bi arafata bi mawqifi arafa a can wurin tsayuwar nan na arafa to gajarta hudba a nan domin ita hudbar tana da yawa a aikin haji wajen hudba hudu ce kashi kashi ce akwai hudubar da za a yi bakwai ga watan zulhijja domin alhazai su taru a yi musu bitan manasiku ayyukan hajji rannan imami hudubar da zai to gobe ba za a fita gobe tarwiyati gobe ne haiki zai fara gobe ne za a fara kaza za a tashi daga nan a tasan mamina a je can a yi azahar a yi la'asar a yi magriba a yi isha'i a yi subahi in rana ta kullo daga nan za a tasan ma arafa haka dai zai yi bitar aikin hajjin daga farko har ƙarshe to kaga ita ce hudu ba farko ta bakwai ga wata to sannan ga wannan hudu ta arafa sannan akwai hudu ba watan ta ranar sallah yawmal hajjil akbar wajen dai hukumomi guda biyar ne to don haka sai ya tantance ta ce babu kasiril hudubati yau ma'arafa babin gajar ka huduba ranar arafa
حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زالت الشمس أو زالت فصاح عند مصطائه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الراحة فقال الآن قال نعم قال أنتني أجيب على علي ما أنت فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فصار بيني وبين أبي وقلت إن كنت أريد أن أصيب السنة اليوم فأصل القربة وأدله القربة فقال ابن عمر صدق
ina da ja abu na umar ne ko can yana ji kamar ja abu ja abu na umar حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يعتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعلى معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسطائه أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح فقال الآن قال نعم قال انظرني أفيد علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت أن تصيب إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق طب وأن الحديث Abdullah ibn Maslama al-Qanabi ya ba mu labarin ji watan al-Imam al-Bukhari kaga nan can ai wannan ya karara shi ne ya kauce can ba amma ta kan babu tahjiri bin rawahi yawm arafa can ya kawo shi kuma ya kawo shi can ta kan hanyar Abdullah ibn Yusuf at-Tunisi an Malikin an ibn Shihab an Salim kaji shi kuma wannan تكن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله كاجدي to ka hanya kenan kamar ya karra shi amma kuma akwai dan bambanci ta hanyoyin da ya same shi yace Abdullah ibn Maslamat al-Qalabi ya watan ya ya zantar da mun jari Imam Bukhari akhbarana Malik yace Imam Malik ya bani labari an ibn Shihab ya karɓo daga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab al-Zuhri an Salim ibn Abdullah ya karɓo daga Salim ibn Abdullah anna Abd al-Malik ibn Marwan yace sanadi Abd al-Malik ibn Marwan kataba shine watan Amirul Mu'minin a lokacin yace kataba ila al-Hajjaj ya rubuta zuwa ga Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi an ya'tamma bi Abdullah ibn Umar fil Hajj ya ce koyi ya yi koyi da abdullahi ibn umar fil hajji amma can riwaya da ta gabata Allah yu khalifa ibn umar kada ya zai samu tankiya kada ya samu gaddama kada ya samu sabawa da abdullahi ibn umar a cikin sha'anin hajji kaga nan kuma an yi akan mai shi abdullahi ibn umar fil hajji falamma kana yawmu arafa radda lokacin da ranar arafa ta yi جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما watan yace salimu yace sai abdullahi bin umar ya taho ya dala tabbata gare shi wa ana ma'ahu ina tare da shi wa ana ma abu alhali ina tare da shi kaga wannan jumla haliya ce hina zagati shamsu lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama au zalat ko kuma yana shakka rawi yana shakka zalati shamsu yace ko zagati shamsu yace za ka sai kawo su gaba kida saboda amana ta ilimi suna kaffa kaffa kas su faɗi abin da ba shi ba ne yana shakka shin zalat ne to in zalat ne to ya yi daidai yana shakka shin zagat ne to in zagat ne ya yi daidai haka sai kawo su gaba kida kila zagati shamsu au zalat fasaha inda fusda'i sai abdullahi bin umar saha ya yi ƙara inda fustadihi daidai na heman nan ta tantin inda hajjaju yake e kaga can suradiqil hajjaj yake suradiqil hajjaj nan kuma fustadi aina haza ina wannan yake ina wannan yake fa kharaja ilayhi sai hajjaj ya fito ilayhi zuwa ga abdullahi bin umar da gaugawa yana yafe da wani harami haka mai dan dorawa-dorawa ina dan watan dan sulkin dorawa-dorawa milhafatun mu'asfara haka yace can ni an tuna fa qala abdullah ibn umar yace arwa to tashi ba za mu tafiya ba za mu zuwa mawqif wurin tsayuwa fa qala hajjaj yace al'ana yanzu din nan ma'ana cikin garjin nan cikin garjin nan qala al-ab yace i qala sai yace anzurni wancan ya ce an zirni ko? an zirni to shi ya fi shahara mana ya ce an zurni an zirni ɗan dakata mani ufidu alayya ma'a in ɗan watsa ruwa can ya ce in ɗan watsa ruwa ga kaina e ma'ana ya ɗan watsa ruwa dai ga jikin shi gaba ke ɗaya nan yana nufin watan wasu malamai suka ce zai yi wanka ne na tsayo arfa فنزل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سي عبد الله بن عمر سي يسوكا يدال تبت غدن أبن دومين يجرى حجاج يكنسا أتهو أتفي حتى خرج الحجاج har hajjaji ya fito fasara baini wa baina abi sai ya zamo tsakanina da tsakanin babana aka ce Ibn Umar nan ga watan hajjaju a tsakiya ga kuma Salim Abdullah a gefe kaga ya shiga tsakaninsa da babansa Abdullahi bin Umar kenan fa qultu sai nace in kunta turidu sunnata in dai sun in kunta turidu an tusiba sunnata in kana so kai daidai da talabin sunna yadda sunna ta tanada al yawma yau faqsuri al khutbata wa ajri al wuqufa ka takaita khutba ka gaggauta wuqufa tsayuwa a gaggauta fara tsayuwa qala ibn umar a can da Salim da Abdullahi ya faɗi haka sai Hajjaj ibn Yusuf ya kalli Salimu ya kalli baban shi Abdullahi ibn Umar to wannan kallon da yake yi kamar yana son ya ji dimin wannan wannan magana yana son ya ji dimin dinta ya ji tabbacin ta haka take to sai Abdullahi ibn Umar da ya lura da kallon da yake musu sai sai ya ce sadaka abin da ya faɗa gaskiya ne cewa in kunta turidu an tusiba sunnata فاقصر الخطبة وعجل الوقوف
باب التعجيل إلى الموقف باب التعجيل إلى الموقف wannan babi na magana akan gaugautawa ilal mawqifi zuwa a gaggauta zuwa mawqifi wurin tsayi wannan da arfa amma ga Imam Bukhari bai kawo mai hadisi ko guda ba karkashi aka ce ishara ce da musu yi maganganu da yawa malamai suka ce ishara ce zuwa ga abin da ya gabata na hadisan can da salim ba abdullahi waɗanda ke karantar da wanda ya tafi imam malik din nan wanda ke karantar da gaugauta zuwa tsayuwar watan arfa ko kuma inda za a tsaya arfa wanda takan imam maliku ne riwa imam maliku kuma take cikewa da kisan ta hajjaju ibn yusuf as-saqafi watakila akwai maganganu da yawa waɗanda la da iya zuwa gare su
babu al-wuquf bi arafa babu al-wuquf bi arafa babu al-wuquf bi arafa in an lura sai an sa dikka ma'anan dikka an aje hankali sosai wasu abubuwa za a ga kamar ya mamita su babu luqufi ala dabbati bi arafa nan tsayuwa kan dabba ake magana to shi ka wannan babu luqufi bi arafa shi kuma wannan babi al-imam al-bukhari yana son ya nuna mana ita tsayuwar arfa fa ba ko ina ake yin ta ba a'a bi arfa sai arfa a arfa ake babu luqufi bi arfa to me ya kawo wannan magana abin da ya kawo wannan magana saboda asali ai ana hajji kafin zuwa musulunci jahiliya ana hajji suna aikin hajji amma aikin hajjin su ya sha bambam wasu wurare da aikin hajjin da musulunci ya tabbatar wanda Allah tabaraka wa ta'ala umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummar sa da yake cewa kuzu anni manasikakum ya sha bambam saboda mi su a can jahiliya sai aka samu saɓani ƙuraishawa saboda jin kansu suna ganin su ne ahlul haram su ne ahlul lahi su ne kaza su ne kaza inda sauran mutane ke tsayuwa a arafa su ba su tsaya a arafa su a musdalifa suke tsayawa kafin a kai arafa domin cikin hududul haram take cikin hududul haram take suka ce tunda su ne zaɓaɓɓu su ne na harami ba za su bar harami ba su tafi wani wuri su tsaya kaji to dalili don haka sai al-Imam Bukhari aka da wannan dan ya faɗi saba wadda musulunci yayi ma Quraishawa amma sauran fa duka sauran mutane suna tsaya a Arafa inda Annabi Ibrahim ya tsaya a Arafa sauran annabawa suka tsaya a Arafa dunnan dunnan sauran mutane suke yi tun a jahiliya to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho sai ya saba ma Quraishawa al'adarsu ta bagewa a nan watan hududul haram ba za su isa can a arfa ba sai saba musu za ka iya tuna hadisin nan jabirin da makarar tare da hadisin jabirin da aka iya fi shahara da hadisu jabirin hadisu jabirin wanda da annabi sallallahu alaihi ya taso fasara rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wala tashukku quraish illa annahu waqifun inda al-mash'ar al-harami كما كانت قريش تصنع في الجاهلية دكا قريش sun dauka manzo Allah ta sallam zai tsaya anan a mash'arul haram fa ajaza rasulullahi sallallahu ta'ala sallam hatta ata arafa fa wajada al-qubbata qad duribat lahu bi namira fa nazala biha to kaji saba da yayi mata to wannan ne al-imam al-bukhari ya akada wannan bai babi tun fa jahiliya wannan haka ne su sauran mutane suna kaiwa har a arfa amma ƙurayshawa ba su kaiwa a arfa sai su tsaya nan har annabi sallallahu alaihi ya taho ya wuce su ya kai can wurin arfa inda ake cewa arfa ya tsaya nan sallallahu ta'ala sallam sai ga kuma aya ta sauka ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس آية تايرد قريشا ورأيت سكيين na tsayawa kafin su kai arfa bai yi ba su dai isa inda kowa ke isa ya tsaya daga can ne za a madalo daga arfa
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يوسف حدثنا عمرو حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه وعبد وعير لي حا وحدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن ابيه جبير بن مريم قال اذنت بعيرا لي فذهبت اعلمه يوم عرفه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم راقبا في عرفه فقلت هذا والله من الحرص فما يعلمه ها فما يعلمه هؤلاء حدثنا عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أمر قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي حا وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال أدللت بعيرا لي فذهبت أطلب معرفا فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واقفا بعرفة فقل هذا والله من الخمس فما جعله ها هنا وأن الحديث الإمام البخاري يجي حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني يا ذا الترجمو شيخ علي بن عبد الله المديني يجي قال حدثنا سفيان يجي سفيان يا ذا الترجمو شيني سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه شيكما يجي حدثنا أمره يجي أمر بن دينار يا ذا الترجمو قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم shi kuma ya ce Muhammad ibn Jubair ibn Mut'imin ya ba mu labari an abihi ya karɓo daga baban shi Jubair ibn Mut'imin kenan qala yace kuntu atlubu bahirati na zamo ina neman raƙumi na da ya bata na zamo ina neman raƙumi na da ya bata kaga ya fara bayani to shine al-Imam Bukhari sai ya dakatar da wannan riwaya sai ya ce ha riƙe wannan isnadin in ƙara maka wani ma'ana awwal sanad yana da shi ta wata hanya hanya ta biyu sai ce wa haddathana musaddad haka na ma musaddad ibn musarhad ya zantar da mu qala haddathana sufyan yace sufyan ya zantar da mu shine sufyan ibn uyayna shi kuma an amrin ya karbo daga amrin dinarin sami'a muhammad ibn jubair ya ji muhammad ibn jubair ibn mut'im an abi ya ji daga baban shi waye baban shi din shine Jubair ibn Mut'im shine Jubair ibn Mut'im ibn Adiyin qala ce adlaltu ba'ira li abinda shi Jubairu yace na batar da ko raƙumi na ya bace man raƙumi na ya bace man fa zahabtu atlubu sai na tafi ina neman sa yawmu arafa ranar arafa فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واقفا بعرفة sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a arafa fa qultu sai nace in ji jubairu ba hadha wallahi min al-khums yace wannan aka ce isharar na da annabi sallallahu alaihi wasallam hadha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi min al-khums yana daga cikin quraishawa yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin quraishawa amma fa ma sha'anuhu ha huna ne ya kawo shi nan don Quraysha ba su tsaya a Quraysha ba su tsayawa a nan Arafa can suke tsayawa a watan a jam shine Muzdalifa can suke tsayawa saboda yana cikin hududul haram ba su zuwa Arafa to ya aka yi shi yake ya kawo hannun to wannan malamai na da maganganu akan tarihin wannan riwaya shi dai aka ce al-imamul karmani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayuwa arfa din nan ta hajjin ban kwana shekara ta goma ga hijira shekara ta goma ga hijira to ashe lokacin duka jubair ibn mut'im ya musulunta jubair ibn mut'im ya musulunta a ran da aka yi fatu makkata lokacin da aka yi fatu makkata ya musulunta kaga shi ko fatu makka da an yi shekara ta takwas ga hijira to shi kuma hajjin ban kwana an yi shekara ta goma da hijira kaga duka duka ibn qayyim yana musulmi to ya ya yake mamakin annabi sallallahu alaihi wasallam a tsayuwarsa arba mi ya aka yake mamaki to nan fa malamai suka ce watakila faɗa Allah tabaraka wa ta'ala thumma afizu min haythu afada an-nas bata isan masa ba thumma afizu min haythu afada an-nas watan ku tsaya ku kwarara ta inda mutane suke kwararowa ma'ana kaga in za su kwarara ta inda sauran mutane ke kwarara sai sun tsaya a rafa kenan dan sauran mutane ta can suke tsayawa don haka su ba tsayawa inda suke tsaya sai sun dangana inda kowa ke tsaya su quraishu kenan aka ce watakila bai da wannan wasu kuma suka ce a watakila tambayar shi ba tambaya ce ta inkari ba ko ta mamaki yana son ya san hikimar da ke cikin saba wadda shawa suke yi su ba su tsayawa arfa to ga annabi sallallahu ya tsaya arfa to menene hikimar saba wadda suke hikimar da ke ciki yana son ya san dalili na sabawar da suke yi wasu suka ce shi ne ko kuma a'a annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan waƙiya tsakaninsa da jubair ibn mut'im ta faru ne gabanin hijira gabanin hijira domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi hajjoja da yawa yayi hajjoja da yawa wataƙila wannan hajjin ne na kafin ya hijira domin dai bayan yayi hijira bai hajji ba sai hajjin ban amma kafin hijira yayi hajji kuma akwai riwayoyin da ke tabbatar da lokacin wannan waƙiya wadda Jubair ibn Mut'im yake mamaki ta faru ne kan shi Jubair ne musulunta Jubair ibn Mut'im kafin ya musulunta ka kenan kafin hijira ne tunda dai manzo Allah sallallahu an tabbata tarihi ya tabbatar da bai yi hajji bayan hijira ba sai hajjin banfana wanda shine ma ke cin hajjin musulunci to saboda haka watan sai aka ce akwai riwayoyi da suke tabbatar da wannan domin ibn Huzaima da Ishaq ibn Rahawai takan ibn Ishaq sun ruwaita har zuwa kan watan wannan waƙi'a ta Jubair ibn Mut'im abin da yake cewa watan mu Qurayshawa ba ma fita daga harami mun bar tsayuwa ne mun bar tsayawa a arfa ba mu tsaya a arfa sai dai mu tsaya a harami kaga suna tsayawa ne watan ba su fita daga harami don haka ba su tsayawa sai a cikin harami kenan ba su tsayawa a arafa yace qala sai jibril ya fara aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyyati yaqifu ma annas bi arafa ala jamalin kaga nan kafin musulunci don gashi karra ya faɗi fil jahiliyyati yace a jahiliya ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai da quraisha ke da a arfa yake tsaya sallallahu ta'ala wasallam sannan kuma ya wayi gari tare da mutane a musdalifa kuma ya tsaya tare da su sannan ya tunkudo ya taho wannan ne sai suka ce lallai wannan ya faru ne gabanin musuluntar shi jubairu in ko ya haka ne gabanin musuluntar jubairu bin mut'imin ne to kafin hijira ne kafin hijira ne kenan kai da ji ma wannan maganar uslubin nata ba yana cikin musulunci ba haza bai ke cewa haza wannan yana cikin ƙuraishawa to fa ma sha'anuhu hauna me ya kawo shi nan tsayawa a nan don ƙuraishawa ba za su tsayawa a nan ba to tun daga uslubin magana za ka gano yanayin da yake ciki lokacin da ya magana
حدثنا قرة بن عبد ابي البغداد حدثنا علي بن المصحف عن هشام بن قروه قال قال قروه كان الناس يؤمنون في الجاهليه عراة الا العنصى والعنف قريش وما ولدت وكانت العروس يعتذرون على الناس يؤذي الرجل الرجل الثياب يتوب بها وتؤذي المرأة المرأة الثياب تتوب بها ومن لم يبئه العنف طار بالبيت عريانا وكان يبيد دماءة الناس من عرفات ويبيد العمر من جمع قال وخبر لي أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض النار قال كانوا يبيدون من جمع فدفعوا إلى عرفات
حدثنا فروت بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية أراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتبسون يكن سابر رواية وصوي يحتسبون يحتبسون على الناس يؤتي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتؤتي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم يؤته الخمس طاف بالبيت أريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيد الخمس من جمع قال وأخبرني أبي أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في الخمس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جمع فدفئوا إلى عرفات wannan hadisi عبد الله آآ آآ إمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا فروة بن أبي المغراء فروة بن أبي المغراء يا ذا انتدموا قال حدثنا علي بن مسهر يجي علي بن مسهر يا ذا انتدموا عن هشام يا تقول هشام بن عروة شيكم هشام عن عروة عن هشام بن عروة قال عروة شيكم يجي عروة ياتي بابنشي ياتي كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة illal unsa mutane sun zamo suna tawafi watan a jahiliya tsirara illal unsa sai qurayshawa kawai quraysha su kada ne ba su ba su ba su ba su tsirara su tawafi amma sauran kabilu duka sai sun sai sun yi tsirara wai su abin da suke nufi ba za su yi tawafi ba da ɗakin Allah mai tsarki suna cikin tufafin da sun saɓe shi ciki sai sun cire tufafin da suka zaɓe shi a ciki don haka sai suka zaɓi su yi ɗawafi tsirara wal humsu quraishun humsu abinda humsu sune quraishu an yi maganganu da yawa kan dalilin watan humsu saboda lokaci ne za mu garza don akai ƙarshen hadisin wal humsu quraishun wa ma walada quraishawa da ƴaƴansu da zuri'arsu sune humsu وكانت الخمس يحتبسون على الناس su ƙuraishawa suna da wata hidima da suke ma mahajjata tun a jahiliya me suke sai su tara tufafi sai su zo su dakata su tsare sai su tsare duk wanda ya zo zai yi tsawafi tsirara sai su ɗauki tufafi sai su bashi kaga don tufafin dai bai saɓi Allah ciki ba sai ya ɗauka sai ya sa saboda haka yi rajulun rajulat siyaba ya tsufu fiha da haka za ka ga ba ƙwaraishe ya ba wani namiji wato tufafin da zai yi dawafi a ciki sai ya karɓa ya sa sai ya dawafi wata ulil mar'atu mar'ata siyaba ta tsufu fiha haka ma daga ƙwaraishawa mata za a ga wata ta ɗauki tufafi ta ba wata mata don ta sa ta yi dawafi kar ta yi dawafi tsirara faman lam yudihil hum su dafa bil baiti uryana shi ka duk wanda bai dace da ƙwarasha sun ba shi tufafin ba to tsirara fa bai dawa wannan haka yake a jahiliya wa kana yufidu jama'atun nas min arafat watan sauran dukkan mutane gabaki ɗaya suna kwararowa ne zuwa muzdalifa daga arafa kaga kenan daga inda suka tsaya amma wa yufidu al-khums min jami'a su kuma Ƙuraishawa suna kwararowa ne daga jam'u, me jam'u ita ce musdalifa, ma'ana abin da isa ake ce mata musdalifa ita ce wurin da duk wanda ya tsaya a arfa sai an haɗu nan, sai an haɗu nan, jam'u kenan. Aka ce saboda annabi Adamu ya haɗu da Hawwa'u sai da Hawwa'u a nan gurin da aka ake kiran shi jam'u. jam'u kenan da haka yana daga cikin ma sunan ita muzdalifa daga cikin ma'anarta muzdalifa matattara eh thumma azlafna ko azlafna thumma al-akhirin wa azlafna ne ko thumma wa azlafna thumma al-akhirin daga daga cikin shi ne aka samu daga nan shi ne ishtiqaqi shi matattara matattara wasu suka ce kuma watan daga kusanci an kira ta muzdalifa saboda kusancin ta damina ta fi kusanci damina to yace to su ko qurayshawa kaji inda suke tsayawa qala yace fa wa akhbarani abi babana sai bani labari an aisha daga ummu aisha ma'ana shine ubutun zubair radiyallahu ta'ala anhu anna hadhihi al-ayah nazalat fil khumsi ya ce umarmin aisha ta bani labarin cewa watan wannan aya ta sauka ne bil humsi a cikin ƙurayshawa da suke ware kansu suke bambanta kansu a wajen tsayuwa su ba ta kaiwa a arafa sai su nan a jam'u don haka aya ta sauka wa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-harami fadhkuruhu kama hadakum وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس wannan tana magana ne kai tsaye da Qurayshawa waɗanda ke ware kansu don haka sai ummu Aisha ta ce nazalan ta sauka ne fil umsi a cikin Qurayshawa masu ware kansu qala yace kanu yuzuna min jam'in sun zama da can suna kwararowa ne daga Muzdalifa dan nan suka tsaya nan suka yi tsayo arfa fa dufi'u ila arfa don haka aka ce to yanzu afizu min haythu afadha nas ku dangana sai kun kai can inda kowa ya kai yadda in za a taso gaba ɗaya za ku taso min haisu afaka nasu wannan shi ne ita arafa an kamar yadda ya gabata can baya na jin mutum bayanin shi an ambace ta arafa saboda dalilai na farko dai dalilin ambaton ta arafa aka ce saboda ranan ne kowa da kowa watan yake gane juna aka ce watakila rannan ne saboda rannan ne annabi adamu ya gane hawa'u da aka kira shi ranar arfa wasu kuma suka ce abin da yasa rannan ne ake karantar da watan aikin haji a cikin kudu ba ta arfa wasu suka ce abin da yasa kira ta arfa saboda itirafi bayi ne ga sunan birjit sun fito suna itirafi da laifukan su ga ubangijinsu suna nuna ma Allah mun yi laifi ya ubangiji mun saɗe ya ubangiji mun yi laifi ya ubangiji ba ne mana gafara sai kai ba kaza to itirafin da suke yi sai aka ce shine dalilin da yasa aka kira ta ranar arafa wani akwai dai maganganu da yawa kan ita ranar arafa din yahtasibuna suna tsururin lada ma'ana suna wani aiki shi da nace akwai mai yahtabi suna akwai mai yahtasibuna suna tsururin lada wannan aikin suna tsururin lada da shi sai su zo su tanadi tufafi da sun ga wani ya zo zai dawafi tsirara sai su mika mashi sai ya sa da sun ga zai zo ya dawafi tsirara sai su mika mashi tufafi sai ya dawafi a cikin tufafi alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين